بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin sha hudu ga watan rajab a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne tara ga watan uku shekara ta 2020 na lissafin miladiyya za mu tashi yau a darasinmu na 114 haka ne ko? na bayan yi ne? darasinmu na 114 a karatun littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdullahab tare da sharhinsa na sheikh salih bin abdulaziz bin muhammad bin ibrahim ali sheikh hafizahullah muna kusa da ƙarshen babi na biyar babu wujubi al-iktifa'i bil kitabi babin wajibcin wadatuwa da alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na sahabbai game da dai mun tattauna wannan a baya a wadatu da su sun ishi mutum daga wani abu wanda ba su ba a matsayin mabubbugar rikon addini muna kan hadisin da malam ya kawo hadisin umar radiyallahu ta'ala anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da wani yanki na attaura da irin abin da ya ambata kuma malam ya mana sharhi mai yawa akan hukuncin karanta attaura da injila da suke yanzu akwai su a hannun yahudu da nasara ya tattauna wannan ya kawo maganganun malamai cewa bai halatta ba sai ga waɗanda suke masu rusuhi da tabbata a aƙida da fahimta mai kyau kuma da nufin yin bincike da mai da martani akan abin da ke cikin waɗannan littafai na karkacewa sannan yi magana akan ra'ayoyi guda uku dangane da shin waɗannan littafai da suke hannun yahudu da nasara yanzu jirkitawa da aka yi musu jirkitawa ce ta lafazi kawai ko ta ma'ana kawai ko kuwa ta dukan abubuwan guda biyu an jirkita lafazi an jirkita ma'ana ya fifita wannan ra'ayi na ƙarshe cewa wannan jirkitawa ta auku ne a dukka an canza lafazi an canza ma'ana to bayan ya gama wannan shine ya ci gaba da kawo wasu wuju fuskoki na bayanin cewa waɗannan littattafai dama ba abin dogaro ba ne ko ta ɓangaren abin da ya shafi tarjama domin abin da ke hannun mutane yanzu na waɗannan littattafai babu abin da ko kofin da aka rubuta shi a asalin yarensa na asali kuga kuwa ƙur'ani kowa ya kalle shi yana nan akan lafazinsa na asali an saukar da shi da larabci kuma har yanzu a larabci yake bal da za a yi tarjama sai da malamai suka ta tattaunawa kafin a yadda a yi tarjama za mu zo dai kan wannan insha Allah cikin bayanai to na yau da inda za mu tashi ne inda yace wal zalika idan amila ahadun muqaranatan bain an-nusus al-mawjudati al-an wan nusus allati yanqulu anha ahlu al-ilmi min 700 aw 800 sana فيما نقلوا من الردود يجد بينها اختلافا nan ne ko? bismillah karanta
ولذلك إذا عمل أحد مقارنة ما بين النصوص الموجودة الآن والنصوص التي ينقل عنها أهل العلم من سبعمائة أو ثمانمائة سنة فيما نقلوا من الردود يجد بينها اختلافا بل يوجد اختلاف ما بين ترجمات التوراة والإنجيل قبل سبعمائة أو خمسمائة سنة إلى يومنا هكذا هكذا عندك قبل أربعمائة نعم أربعمائة أو خمسمائة أو خمسمائة سنة سنة نعم إلى يومنا هذا في اللغة العربية نعم يكون هناك يكون هناك اختلاف في التراجم نعم وزيادات ونقص بحسب الطبعات.
na'am طيب kamar yadda na fara ambatawa yace walidhalika dan haka idan amila ahadun in aka samu wani mutum ya aikata ma'ana ya gudanar da muqarana wato kwatantawa ya gwada tsakanin wannan da wannan shine muqarana eh, contrasting ya gwada ya ga wannan ya kalle shi ya kalli wannan tsakanin bainin nususil mawjudati al'an tsakanin nassoshin da suke nan yanzu a cikin waɗannan littattafai wan nususil lati yanqulu anha ahlul ilmi min 700 aw 800 sana da kuma nassoshin da malamanmu na musulunci shekaru 700 ko 800 da suka gabata yana isharar ne zuwa irin su ibnu taymiyyah da kuma irin su ja'fari da ya yi littafi a kan shi ma taharifi al-taurati wal injil sunansa abinin takhjili man harrafa taurata wal injil malam al-ja'fari ɗaya daga cikin malaman asha'ira ne amma ya yi ƙoƙari a wannan aikin shi ma can ba yake malam dr mahmud kada shi ya aiki a kan littafinsa an buga shi yana nan na takhjil man harrafa taurata wal injil sunan littafin ke a irinsu irinsu waɗannan malaman in ka duba abin da suka ciro daga kwaffan da suka yi aiki da shi suka karanta a zamaninsu in ka kwatanta da kwaffan larabci na yanzu sai ka ga akwai saɓani yanzu misalin kana karanta aljawabu sahih liman baddala dinal masih na ibn taymiya na so da in dan duk da na san topic din ba dan shi muka zauna ba amma dan fa'ida in zo da wasu daga cikin waɗannan littattafan ka duba abin da suka kwafo a zamanin su can insha Allah ban manta ba laifi ko da dan fa'idar dai mai ɗaya daga cikin waɗannan littattafan irin abin da ya kwafo daga attaurar da take akwai ta a zamaninsa irin sai ibn taymiya ya karanta at-taura kuma ya karanta injila sai a cikin bayanansa ayyukan na kalto ya kwafo sai ya ce wuri kaza kun ce kaza to ba daidai bane sai kuma ya raddi ko to wannan nassin da ya dauko da larabci in ka kwatanta shi da abin da yake hannun su yahudu ko nasara a yanzu a bugun zamanin yanzu sai ka ga akwai saɓani to shine abin da malami yake nufi a nan yawwa wancan da larabci ne wannan ma da larabci ne amma saɓanin sai ka ganshi ya yi faɗi da yawa sai ce fi ma naƙalu mina rududi cikin abin da suka kwafo ya ji baina ha ikhtilafan zai samu saɓani a tsakanin waɗannan nassoshi da na yanzu da na daɗin bal sai ce kai ba wannan kawai ba يوجد اختلاف أكوي ساباني ما بين ترجمات التوراة والإنجيل سكان فسروري نا التوراة إنجيلا قبل أربعمائة أو خمسمائة سنة كافن أربعمائة أو خمسمائة سنة شكرا دليل هدوكو دليل بير أكوي ساباني سكان ونن translations din shine tarjamat mu a hausa muna cewa fassara fassara daban tarjama daban fassara a larabce tunda duk kalmar larabci ne da tarjamar da fassara Eh, fassara ita ce bayanin ma'ana shine explanation na ma'ana tarjama kuma ita ce a ciro ma'ana daga wani harshe zuwa wani harshe shine translation to tarjama sunansa ba fassara ba To, amma fassara shine bayanin ma'ana da yaren da kake magana da shi in kai fassara eh, misali mutumin da ya rubuta tafsiri kaga me yayi bayani yayi na ma'anoni wannan daidai ne shi yasa suke kira littafan tafsiri da larabci littafan tafsiri amma in aka ce an ciro daga wani yare daga larabci kai zuwa wani yare to sunansa tarjama wannan lafazin haka yake hatta yahudawa haka suke amfani da shi da can ayyukan da suka yi akan taurarsu da daddiya suna suna ce suna kiransu targum targum sunansa kenan targum din kuma suna nufin translations eh har suna da waɗanda sunansu mutargimi irin da yadda musrawa suke faɗin ji yanzu ja sai ka ji an ce ga to haka yake a yahudanci a ibriya haka suke kiran tarjama shine targum to suna da manyan malamai nasu da suka yi wannan aiki din in ba kuma ta na yi ishara zuwa ga wannan zancen a farkon tattaunawar mu ko in ce makon da ya gabata cewa eh, daga cikin aiki na farko da aka yi akwai aikin onkelos wani mutum sunansa onkelos shine fara yin fassara daga yaren larabci zuwa greek to kuma aka yi septuagint akwai kuna ji ana septuagint shine aikin da malamai saba'in suka haɗu suka yi shine septuagint malaman yahudawa ne suka fassara shi bible din wannan old testament daga hebrew zuwa tura zuwa greek greek language lokacin ma ba turanci yawa domin turanci bai daɗe irin waɗannan yarukan ba daga baya aka same shi a matsayinsa dai na yare da har ya zo ya yaɗu to a wannan lokaci suka yi shine farkon aikin da za a ce an haɗu a kansa da su ma malamansu sun kyamaci a yi amma suna cewa ma akwai wasu littafan da a cikin ita a taura ɗin old testament banda a taura asfar guda biyar na farko na annabi musa kamar da ake kiransu wanda su kaɗai su ne a taura a sauran littattafan akwai littafin ezra ɗin shi kansa da Nehemiya ne suke cewa waɗannan akwai kokonto ma ko asalinsu ma da Aramaic aka rubuta ba da Hebrew ba don haka ba tabbacin cewa da Hebrew ma aka rubuta su asali abinda za ka iya cewa dama tabbace da Hebrew aka saukar da shi na annabi Musa ke magana da shi shine a taurarsa mai asfar nan guda biyar su ne littafai na farko na old testament su ne genesis da sauransu wanda mun sha faɗa ana yau to amma daga baya da suka yi wannan aikin kaga dole ne ya zama cewa akwai kokonton yama abin yake ba wanda zai iya baka tabbacin cewa ga wani lafazi yana nan a hakikanin yadda yake tunda aka saukar da littafin inda littafin ba sau ɗaya ba ya bata bata bat ba sau ɗaya ba ya bata kuma musamman kamar da na gaya mana sababin haka shine ita a taura tun da aka saukar da ita taruwa banu isra'ila suke a wuri guda a ɗakin bauta su karanta kuma sai su batta a ciki kowa ya tafi gida babu wanda ya zauna ya kwafi kofin sa ya ajiye a gida haka dama ɗabi'a ta take tintini har zuwa lokacin da manyan ƙasashe suka zo suka ruguza su suka ɗauke su shekaru da yawa wajen shekara saba'in suka suna abin nan zaune a babil har suka manta ma yaran nasu to da suka dawo bayan littafin ya ɓata kamar da ne ba ko nuna labari da shine Ezra ya zo ya ce ya tuno ko meye a ciki sai ya rubuta wannan da take hannun mutane ita kanta din wannan din abubuwa da yawa sun shiga cikinta fassare fassare da kuma canji a kanta ne aka yi wancan aikin Septuagint ba na bayanta ba kuga ashe kenan zango ne mai faɗi sosai tsakanin annabi Musa alayhi salatu wassalam da ma annaban banu Isra'ila ba wai iya annabi Musa ba tsakanin kuma abin da ake da shi na waɗannan abubuwa yahudawan alexandria suna daga cikin waɗanda suke da hannu wajen aikin wancan septuagint ɗin don haka shi yasa tasirin yaren girka da kuma kalca da al'adu na mutanen greek ya yi tasiri a ciki shi yasa har aka cancanta wasu abubuwan aka mai da shi za ku ga yana da abubuwan falsafa da yawa sun shiga cikin harkokin nasu Allah dai kyauta wannan zancen mu bar shi ba lallai ya zama nan ne mahallin da ya dace a yi shi ba to sai ce bal yujadu ikhtilafun ma baina tarjamati at-taurat wal injil qabla 400 aw 500 sana ila yawmina hadha fi lughati al-arabiyya wannan na yaren larabcin ne da aka fassara amma zaka ga bambanci tsakanin wanda yake nan yanzu da kuma in ka duba fassarorin ko tarjumomin shekara 400 zuwa shekara 500 baya yace yakunu hunaka ikhtilafun fi tarajum akwai bambanci a tarajum a wannan tarjumomi tarajum galibi ana cewa tarajum ko tarjamat duk ana faɗi tarajim da kasarar jim shi kuma shine ba da labarin malamai da tarjamar malami da zaka ji an ce tarjamar malam wani a cikin sayar alamin nubala to jam'insa tarajim ake cewa ba tarajum ba wannan zancen larabci yace wa ziyada akwai kare-kare wa naqsin da rage-rage bi hasabi taba'ati a cikin encyclopedia judaica to jewish encyclopedia sun bayyana cewa asali fassara an fara ta ne dama don biyan bukatun yahudawa a kowane zamani haka suke faɗi mana don a fassara ta littafin ya dace da zamanin da littafin ya kiraye da su ba su inkarin cewa sun cancanta ba za su faɗi cewa wuri kaza a zamanin yanzu langwajin da ake amfani da shi kaza shine kaza don haka mutanen da yanzu babu su sai a rubuta shi ya dace da langwaji din yanzu to sai kaga ko in za a yi wannan ba iya langwaji ne ke tabuwa ba in har akwai wasu terms terminology da ake amfani da su ko yare-yaren wani zamani misali a yanzu in ka ce a hausa hausar irin 'yan zamani in ka ce da ita za ka fassara alkur'ani to abubuwa da yawa za su canza a cikin alkur'ani ko ba haka bane yanzu yaran 'yan zamani wani kowane gari ma 'yan gayu da irin abin da suke faɗi a tsakaninsu to in ka ce wannan abin za ka yi wa hidima sai ka ce ka canza yaren qur'ani ya dace da yaren kowane zamani to a ko dole duk shekara za ka sabon aiki saboda za ka ci updating language ɗin yau samari sun fito da kaza in suka ce kaza haka suke nufi haka ne ko ba ba to kaga sai ya zama cewa addinin ya fita daga sibgarsa da aka san shi na addinin da ya dace da kowanne zamani da na baya da na ƙarshe sai ga cewa yana hidima ne ga wani zamani ashe ko dole ne ya fita daga asalinsa an fahimci abin wannan shine dan ba zai yiwu a ce ya zauna asalinsa kuma yana wannan hidimar ba to yace wa hadha yadullu ala anna tilkal kutuba wannan yana nuni akan cewa waɗannan littattafai gairu mahfuzatin to ba a kiyaye su ba ma'ana Allah dama bai alkawarin kiyaye wani littafi ba sai alkur'ani sauran da haka ba mamaki yanzu mu a musulunce ba za mu yi mamaki ba dan an ce a taura ta bata ko su kuwa duk da cewa su ma ba su yi inkarin ta bata ba dan su suka rubuta wannan labarin nake gaya muku na cewa ta bata an gano ta a wuri kaza ba wai labari ne na masu sharhi ba a cikin malamai a cikin bible din wannan bible a ciki aka faɗa zamanin sarki kaza an yi yaƙi da mutane kaza da kaza kuma an zo an je an nemi littafi ba a gan shi ba sai wani ya zo ya da'awa ya samu wani ɓangare nasa sai aka zo aka sake tattarawa wannan a nassin old testament din aka faɗe shi da kaga kidan ba zance ne na wasu masu sharhi ba abin da yake hannun a matsayin littafin a ciki aka faɗi wannan labarin cewa ya bata ya kuma bata ya kuma bata to kaga ashe Allah bai alkawarin dama za a kiyaye wannan littafi ba yace wa ghairu mawthuqin biha kuma sannan nassoshin ba abun amincewa bane yawa ba dama ka iya amincewa wannan abu haka yake tun wancan lokaci yace wallahu jalla wa ala لم يجعل لهم من خاصية المحافظة عليها بالنقل ألا بسن يا مسو كي بنتوا شيني لم يجعل لهم بسن يا ويهودا من خاصية المحافظة عليها واتو صفر دا akan baiwa al'ummar da take kiyayewa littafinta da masu ba a basu ba ko kamar da na ambata mana yanzu wannan me zai hana ya kara maka imani in ka san ilimin isnadi sai kuma ka zo ka karanta a littafan waɗannan mutane cewa da kansu ba sa rubuta kofe-kofe su tafi da shi gida a'a ajiyewa ake yi ran asabar ake karatu ran asabar banda asabar ba a karatu ba ba ran da ake karatu to sai a zo a zagaye shi sai akwai babban malamin sai daga karantowa in addu'a ce ana amin ana amin to sannan kuma ya sharhi sai ya kara da wa'azozinsa to sannan kuma sai kowa ya tafi to daga baya suka bude makarantu da ake sharhi to shi kansa sharhin akan wannan din ake ƙara rubuta sai a ajiye shi kaga kenan ba wani aiki aka yi a gida aka ajiye ba sai malaman ne a tsakanin su sai su tattauna a yi debate a yi debate kuma sai a rubuta a gefen shi asalin attaura ɗin to haka aka yi ta yi shekara da shekaru ana ƙare-ƙare a kansa kaga ku dole ne wani abu ya shiga cikin wani abu wani abu ya fito daga inda yake to shine har abin ya kai ga haka don haka Allah bai sanya musu wannan khasiyya din ba wannan keɓantacciyar sifa irin yadda aka bai wa musulmi na kiyaye isnadi isnadi za ka samu yadda musulunci zai da gaya mana nan karmi gaggawa za mu zo kansa yace wa bil isnadi ma ja'ala Allahu li hadhihi al ummati al muhammadiyyati irin abinda Allah madaukaki ya sanya wa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanya mata ta hanyar isnadi min khasiyati al muhafazati ala al qur'an na wannan keɓantacciyar siffa na kiyayewa ga qur'ani bin naqli da naqalto shi yanzu alqur'ani nan ka dauke shi wannan dai da muke da shi a nan kowa duba duk inda zaka je a duniya a masallatan musulmi in dai kofin larabci ne ba fassara zuwa wani yare ba to haka zaka same shi babu wani bambanci bambanci da zaka samu bai wuce kira'a daga baki ba ita kuma kira'ar baki dama galibi ba rubutun bane a nutsi ne an fahimci abu amma duk inda ka samu alkur'ani a duniya to iri ɗaya ne da na hafsu da na warshin da na kalun din da na waye da na duk bambanci ruwan zaka gansu dan abin da yake bambanci na yadda wani malami ya karanta ne sabani amma madlulin ayar da harufan duk abu ɗaya zaka samu a ciki ana samun dan nan da can malaman tafsiri sukan faɗa nan a kira'a kaza kaza ne to in kaza ne ma'anarsa kaza in kaza ne kuma ma'anarsa kaza amma asali haka ya zo daga manzon Allah ai babban abin shine ba wai fassarar ce ta canza shi ba a'a haka yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce ya karanta wannan wuri kaza a kawo ƙara zuwa sayyidina Umar ya ta kuma wuyan wani ya ji shi ya karanta wata aya ba yadda ya saba ba da ya zo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam aka karanta yace kowa ya karanta kowa ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za unzilat haka aka saukar kai daidai kai kai ma daidai kai da kuma yana nan wannan a rubuce a cikin alkur'ani banda kuma wannan qur'ani kun yau shekara nawa da saukarwa sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wajen hamsin yanzu da wani abu aka saukar da shi yana nan bai canza ba babu wani littafi a duniya da ya taɓa samun wannan abu duk littafan duniya karka cire da littafan addini da littafan wani abu daban ba addini ba da labarai da littafan tarihi babu wanda zaka same shi an bar shi yadda yake asalinsa ba taba shi babban da alqur'ani ai ko wannan ya isa mu'jiza cewa musulunci shine gaskiya ko ba haka bane to shine yace Allah madauki ya barwa musulmi harkar isnadi irin abin da ba a barwa waɗancan mutane ba me ma'anar isnadi ai kun sani a cikin harkar hadisi zaka ji wani malami yanzu bukhari zai ɗauko maka isnadinsa a littafinsa ka duba za ka gani ya ce haddafana wani ya gaya maka sunan malaminsa shi kuma ya ce malaminsa ya gaya masa malaminsa ya gaya masa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa me isnadi to banda al'ummar musulmi ba waɗanda Allah ya baiwa wannan baiwa ta isnadi kuma sai Allah ya horewa larabawa a wancan zamani kwanya ba ta wasa ba kwakwalwa ta riƙewa da haddacewa za su gaya maka ga yadda abu kaza yake sun haddace wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani na baku labarin bukhari abinda aka yi masa lokacin da je iraki ko yawa aka juya hadisai ɗari aka hargitsa su matanin wannan aka jona wa isnadin wancan isnadin wancan aka jona wa matanin wannan da aka gaya masa yace shi bai san waɗannan ba amma abin da ya sani shine kaza da kaza nan da nan ya juya hadisan nan guda ɗari matanin wannan ya jona shi da isnadinsa wannan matani da isnadinsa haka har ƙarshe a nan kowa ya sallama masa cewa wannan mutumin ba mutumin wasa ba ne kuma duka da wannan da kaɗin al-imam ahmad bin hanbal hadisai nawa ne a cikin musnad dinsa ya kai riwaya riwaya isnadi isnadi ya kai dubu arba'in amma ibn taymiya da ibn kasir suna cikin mutanen da suka haddace waɗannan da ibn taymiya da ibn kasir haka malamai suka faɗa a tarihinsu ibn taymiya in dai hadisi musnad na imam ahmad yake kawai sai dai kawo maka shi riwaya dubu arba'in ba layi dubu arba'in ba riwaya isnadi isnadi ko da akwai maimaita hadisin to isnadi daban-daban ya kai dubu arba'in a cikin musnad na imam ahmad yanzu in ba Allah ya ajiye ya ajiye wa al'umma irin waɗannan mutanen dan su yi wa addinin hidima ba ai sai kai mamaki ya za a yi kwakwalwa dan adam ce wannan shekara ta nawa aka samu aka fara khizanar ana taskace ilmin hadisi a cikin abin nan kursi a wannan kwamfuta duka shekara nawa ne 95 6 7 haka lokacin da abin ya fara fitowa aka fi samu cewa alkutubu sita muna madina aka kawo labarin cewa ga can an zo an samu kutubu sita gaba su an tara su a wani wani abu lokacin disk ma ba mu san sunan su ba haka wannan disk ne duk an tara su a wuri daya muka je kallo da kyar wadda cikin mu ina jin dr sani rijiyar mu shi fara saya a cikin mu sai mu je mu ta kallo yanzu nan buharin duk yana ciki lokacin ana ta mamaki duka 97 haka kwanan nan kenan ko to shekarun baya fa duk ina hadisan suke har malam albani da irin aikin nan da yayi duka da littafi yayi aiki ba lokacin ba kwamfuta ma ba kwamfuta amma zai gaya maka hadisi yana wuri kaza yana wuri kaza saboda kullum rayuwarsa tana cikin labirari kullum shi yasa dole ka yaba wa aikin da waɗannan bayan Allah suka yi ka duba ibn hajar yanzu ka ɗauko shari'insa da ya fatuhul bari da ya yi sharhin bukhari za ka yi mamakin irin ɗan adam wani irin ɗan adam ne allah ya aje a cikin ibn hajar zai ce mun yi maganan nan a babi na kaza kuma lokacin da rubutun hannu suke rubutun hannu yana babi yana littafi ko in ce mujalladi na sha uku zai baka reference ka koma babi na kaza a can farkon farko za ka gani mu yanzu kwamfuta duk za ta yi ma wannan lokacin da muka rubuta rubutun masters da phd sai ga komai da hannunka ka rubuta kwamfuta ta jere maka shi alphabetically su duk ba su samu wannan falalar ba da ka ajiya ce Allah ya ajiye al'umma kuma da can ba ma rubutu suke yanzu zaka ji masu sukan hadisai da orientalist su ne waɗanda ba musulmi ba da suka shigo suka karanta musulunci alhali ba su musulunta ba da su da irin su shi'a masu sukan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga saboda jahilcin sanin yadda aka tara sunnan ne yasa suke sukan sunnan su sun dauka wani mutumi ne a fadar sarakuna ya zauna yace bari in kirkiro muku hadisi akan kaza haddathana kaza da kaza ba haka bane malamai ne duk malaman nan da kake ji an ce wane ya ce kaza ya ruwaito kaza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito da isnadi to kowanne fa an san shi yanzu mutum dubu nawa ne a cikin bukhari to kowanne a cikinsu mutum dubu nawa ne a muslim mutum nawa ne a abu dawud tirmidhi da sa'i da ibn majah ko ka tara su gaba ɗayan su sun kai dubu nawa to kowanne a cikinsu akwai tarjamas ka ɗauko tahzibul kamal na al-hafiz al-mizzi al-hafiz al-mizzi mujalladi 35 ne in ka aje su a ƙasa daga nan haka za su kai ƙasa kowanne malami zai gaya maka fassara abin nan tarjamarsa ba wai fassara ba tarjama ta rayuwarsa a ce wani shine wani dan wani a gari kaza ya rayu ya haɗu da wani ya haɗu da wani bai haɗu da wani ba in ka ja ya ruwaito hadisi daga wani to gaskiya ba daidai bane saboda bai taba zuwa gari kaza ba malamansa da wani ne da wani kuma ya rasu a shekara ta kaza duk wannan abun fa yana nan ba da wasa akai abubuwan ba saka ce zaka ga abin tausayi ne kaga mutum yana sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ko arba'unan nawiya ba zai kawo maka da ka ba Allah kyauta mun shiga wani zancen ko yawa sai ce wal asanid da kuma nakaltowa ta hanyar isnadi yace bi haythu law zada wahidun fi sharqil ardi da za a samu wani mutum a gabashin duniya au fi gharbiha ko a yammacin duniya sai ya ƙara harfan fil ƙur'ani ya ƙara harafi ɗaya a alƙur'ani ladahamahu subyanul muslimin fi annahu zada da yara ƙanana na musulmi shine subyanul musulmi da sun cakume shi sun kai masa hari da an gane an ce a wani ya ƙara kaza a cikin alƙur'ani kuma haka kun ga sai ce yara saboda an san haddar ƙur'ani tun mu a musulunci tun daga ƙananan shekaru ake duk manyan malamai zaka ji an ce daga bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu galibi sai ka ji sha biyu sun haddace ƙur'ani sai kuma a fara karanta sauran abubuwa ƙur'ani an gama niƙa shi an gama sanin inda za a sarrafa haddasa da kalmominsa shekara sha biyu mafi yawan malaman duniya haka suka yi to yanzu Allah dai kyauta kun ba dan ana irin musabaka musabakan nan ba ma da mahaddatan sun kusa karewa to Allah dai kara mana ni'imarsa to sai shi dole ne za ga an gane har wani malami yana faɗa yanzu da za a tara kuma na sha faɗa muku ba wannan anan ko da za a ce duk masu addinai gaba ɗayansu da masu da yahudawa da kiristoci kowa a tattaro littattafan duk da suke gida duk qur'anai duk a haɗo su duk bible a haɗo su a tara su wuri guda ko a jefa su a teku kowanne addini ya zauna ba littafi sai a ce to kowanne addini ku dawo da littafin ku da ka ba mai iyawa in ba musulmi ba musulmi kawai za su iya wannan saboda su ne suke haddacewa za ka samu malamai malamai bible duk masu yahudawa ne nake nake baku labarin wasu ban ga wani da aka ce ya haddace gaba ɗayan bible ba sai dai a ce dai sun san hukunce hukunce sun iya istinbati za su fito da hukunci daga kaza da kaza amma ba cewa wai sun haddace duk abin da yake ciki to littafin me zaka haddace abin da gobe ma wani zai zo ya kara Allah ya kyauta to da sai ce ina ne yawa bi annahu fi annahu zada wa naqasa za su gane yara ma kanana za su gano cewa ya kara ko ya rage li hibbillahi jalla wa ala li hadha alkitab alazim saboda kiyaye wanda Allah yawa wannan littafi mai girma wato alqur'ani idan yace tunda ko haka ne taqarrara min zalika a dunkule abinda zai zamu iya rereyewa daga wannan zance anna adaman nazari fi taurati wal injil shine rashin dubi cikin attaura da injila ma'ana rashin dubawa da bincike da karatu inna ma huwa dalilin da yasa aka hana li ajli anna hadhihi al kutuba muharrafa shine saboda waɗannan littattafai jirkitattu ne an canza su wa li ajli annaha mansukhatun kuma saboda kasancewar an shafe hukuncin su ba sa aiki wa hina idin don haka la yumkinu an yi ukhadha min ha haqqun ba zai yiwu a ɗauko gaskiya daga cikin waɗannan littafai ba za ka karka ɓata lokacinka cewa za ka je ka nemi bible ka karanta wai ka gano abin da ke ciki na gaskiya ɓata lokacinka za ka wacce ce gaskiyar ai ba zance gaskiya a ciki tunda baka san menene tabbatacce haka ya sauka ba da baka san kuma wanne ne aka kakkara din ba wali hada fi ahadisi bani isra'il shi yasa zo a cikin hadisan bani isra'il wa kad yakunu ba'dha min at-taurah wasu ma daga cikin su daga at-taurah aw ba'dha min al-injil ko kuma daga injila qala alaihi salam alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yana nufin a cikin waɗannan akwai kaza ba yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana dangane da waɗannan littafai idza haddathakum banu isra'ila fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum asalin hadisin yana bukhari cewa banu isra'ila sukan karanta littattafansu da ibriya amma sai su karanta wa musulmi da larabci ma'ana suna fassara musu sai aka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake faɗin wannan cewa fala tusaddiquhum wa la tukadzibu kar ku gaskata su kada ku ƙaryata su ku ga adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su in su ne yanzu me za su ce ɗaya za su faɗa kar ku gaskata musulmi ko ba haka bane shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku gaskata su kar ku ƙaryata su saboda me littafin a cakuɗe yake akwai abin da yake gaskiya ne akwai abin da yake kuma ƙarya ne to shi ne sai yake cewa idan haddasa banu isra'ila fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum li'annahum qad tusaddiquhum fi shay'in qad kadhabu fihi domin ku za ku iya gaskata su cikin wani abu da suka yi ƙarya sun faɗi ƙarya ko kuma sai ku gaskata kaga kenan ashe akwai hatsari ka gaskata duk abin da ke cikin babin wa qad tukazzibuhum za kuma ka iya ƙaryata su fi shay'in huwa mutabiqun lima huwa mawjud cikin wani abu dangane da wani abu wanda yake ya dace da abin da yake akwai ma'ana zai yiwu abin da za su kawo maka ya zama gaskiya ne yana cikin abin da ya dace da abin da Allah ya faɗa kuma yana cikin abin da ba a goge shi ba ba a canza shi ba tun da aka saukar da littafin in aka faɗa ka ƙaryata wannan kaga ka samu matsala ko ba haka bane don haka la tusaddiquhum wa la tukadzibu to amma wannan kamar da malamai suka faɗa kuma ina jin mun sha maganar shi ma anan wannan yantabiqu ala madha wannan zancen aiki da wannan hadisin yana kan nau'i na uku ne na kashin da malamai suka yi gida uku na maganganun da ake samu a cikin bible ko injila malamai sun kasa kashi uku sun ce a cikin waɗannan littafai za ka iya samun abin da ya dace da alkur'ani an gane abin da ya dace da alkur'ani to wannan ka gaskata shi saboda me saboda ya dace da alkur'ani kaga kenan biyayya kake wa alkur'ani ba littafin nasu ba akwai kuma abin da kuru-kuru ya saba wa alkur'ani to wannan karka yi tantama ka karyata shi saboda me alkur'ani yayi magana akan wannan zancen kuma ya ce ya faɗi abu saɓanin abin da babil ɗin ya zo da shi amma inda aka samu wata ma'aluma wani information da ƙur'ani bai ce komai akai ba hadisan manzon Allah sama ba su ce komai akai ba ba ka da tabbacin gaskiya ne ko ƙarya ne to shine zaka ce wannan fala tusaddiquhum wala tukadzibu an fahimci abin insha Allah yawa ina jin ai mun sha wannan zance to sai ce wa hadha amru la ilma lana bihi wannan kwalamari ne da ba mu da ilimi a kansa li'annaha hurrifat wa buddilat domin ko an canza an musanya an cancanza fa idan la nusaddiqu wa la nukadzibu haka ba za mu gaskata ba ba za mu ƙaryata ba ونؤمن بأن التوراة أنزل الله جل وعلا على موسى كوي abin da za mu imani da shi shine wajibi mu yadda akwai wani littafi sunansa at-taura Allah ya saukar da shi ga annabi Musa wannan wajibi duk musulmi ya yadda da wannan in aka tambaye ka wanne littafi ne Allah ya saukarwa annabi Musa wajibin ka kace me at-taura sunan littafin at-taura amma zancen detail na abin da ke ciki ka yadda da shi wannan shine wannan magana sai ka karkasa ta kashi uku wannan kuma da ba magana a kanta la tusaddiq wala tukadzib sane shi wa annal injila kuma injila anzalahu Allah jalla wa ala ala Isa Allah ya saukar da ita ga Annabi Isa nu'minu bi kutubillahi jalla wa ala mu mun yi imani da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala amma khususu hadainil kitabain amma waɗannan littafan a keɓance wato at-taurat wal injil au kama yusammunahu fil asr al hadir ko kamar da suke kiran su a wannan zamanin al ahd al qadim wal ahd al jadid old testament da kuma new testament in ji malam yace waɗannan kamar da ake kiran su bi khususiha a keɓance yace fa hadhihi la nu'minu biha waɗannan ba za mu imani da su a matsayin su ne wato littafin da Allah ya saukarwa annabi Musa da annabi Isa a nan nake jan hankalin yan uwa masu shiga abin da ya shafi a tattaunawa da ahalin kitabi yana da kyau lafazinka kullum ka tsaya a matsayin kai musulmi ne a matsayin kai musulmi ne ma'ana ka bayyana matsayin musulunci dangane da waɗannan littattafai abin da muka yarda da shi shine lallai akwai attaura wadda Allah ya saukar wa annabi Musa kuma mun yadda Allah ya saukar da injila ga annabi Isa amma kada ko don neman sassauci ko wani abu ka zo har ka ne muka yadda cewa wannan bible ɗin da ke hannunsu lalle bible ne na gaske an fahimci abin yawwa a ba lalle sai ka zo ka faɗi ina ƙaryata littafan ku in kuna magana da su ba a'a dama littafan su ai su sun yadda da su kuma su ma ba su yadda da naka ba kuma karka ji kunya cewa kai ma nasu baka yadda da yadda yake yanzu ba ka yadda da asalin an saukar da littattafai dan yanzu su ba za su iya gaya maka sun yadda da alkur'ani ba kuma ba za su nauyin ka su faɗa ba da kai ma karka damu ba damuwa mace so muke a ta in tattaunawa ce ta kai ilzamin mutum da abin da ya yadda da shi shine sai ka ce to ku duba a cikin abin da kuka yadda da shi din cewa shine at-taura ai an ce kaza an ce kaza an ce kaza za su iya ce maka mu ba fassarar mu kenan ga shi ba a ce mu ba haka muka fassara ba zai ce eh amma dai gashi nan a ciki kai kuma din karka samu cewa wai ta hanyar siffar yaqini cewa wannan abun haka Allah ya saukar da shi a'a ka ce dai gashi a hannunku an rubuta kaza saboda ya zama hujja ce a gare ku ku kun yarda da abin da aka saukar muku amma ni ban yarda da wannan a matsayin ita ce a taura ba an fahimci abin yau a daina jin damuwa ai shi approach ba lalle sai ka canza principle ɗinka sannan zai zama approach ɗinka yana da kyau ba approach ya danganci lafazi ne lafazin za a mutum na girmamawa karka karyata su karka nuna ka muzanta su karka ci musu mutunci in kuna magana da waɗanda ba musulmi ba kai da respect da girma a matsayinsu na 'yan adam abokan zama makwauta da sauransu duka kai magana mai daɗi amma abin da ya shafi aƙidar da kake kai to kan kuma ka sassauto a kan wani abu da zai bata maka taka akidar ka rika jin cewa eh waɗannan littafan su ne littafan da muka yadda Allah ya saukar me yasa nake faɗin wannan ƙarƙashin irin wannan kiran ne da zaman da sauransu da tattaunawar aka kai faga sabon addinin da ya fito a yanzu na abrahamic religions addinan annabi ibrahim guda uku za a cewa ai duka annabi ibrahim ne ya zo da su baki daya annabi ibrahim kuma mu ga abin da Allah ya mana a cikin alkur'ani dangane da shi ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki bangarori uku Allah ya kora shi daga ciki yace baya cikin su ba ba yahude bane ba kirista bane ba mushriki bane walakin kana hanifan musliman yau hanifan musliman miƙaƙƙe haka yake ya karkacewa barna da bata ya dawo kan abin da ke shine daidai wannan shine annabi ibrahim haka wannan abun karkaji ka ce a in dai zancen a da addinai kun san abin ya kai ga ba zan ce ya ci gaba ba ya dai haɓaka a gunsu su masu yi ana yin taro na masu wannan addinan guda uku abrahamic religions din a zo a tattauna wannan su raka waɗannan ibada waɗannan wata ran su ma su zo ibadar wannan wa'ai da abin da daga annabi ibrahim yake ba komai shi yasa sai kaga an ce ga wani yahude ko wani kirista ya zo ya shigo gun musulmi ya yi sallah irin tasu da sa ran cewa wata ran shi ma musulmi zai je coci shi ma a ibada da shi ya cire hula a yi addu'o'i a yi mai kuma ya dawo to wannan ba musulunci ba yawwa ba musulunci ba sam sam zai iya yana da hatsari zai iya sa mutum ya fita daga addini yana sane da waɗannan abubuwa ɗin zai fita daga musulunci in ya je ibada irin ta kafirai an fahimci wannan abu yau zancen aƙida ba zancen wasa bane yau amma in tattaunawa ta zaman lafiya ce to nan ba matsala amma ta kuɗa addinai a ce ku zo mu haɗu addinin dama iri ɗaya ne a'a sam sam ba iri ɗaya bane kuma shi yasa zaka ga a gun yahudawa tunda zamanin yanzu yahudawan da suka fi ƙarfi orthodox din ne masu tsayawa akan asalin principles ɗinsu akwai reformist jews su waɗannan reformist su ne za ka iya samun su sun shiga irin wannan kwamatalar a haɗa da su tunda su dama sun yadda a cancanza addinin ya dace da zamani duk wanda ya yadda da addininsa a canza shi ya koma ya dace da zamani to za ka ba wahala ya bi irin waɗannan fatoyi amma waɗanda suke rike da asali to dama ba za su yarda da waɗannan abubuwan ba yau to shi kuma musulunci ashe ya fi cancantar a yi tsayawa akan tsarinsa na asali ba wani ma addini ba an fahimci abin da nake nufi insha Allah la'alla mu nan babu wannan da'awoyin shi yasa ba mu san wannan zancen ba in ka je har Abuja akwai irin masu waɗannan da'awoyin ka je wasu ƙasashen Larabawa ma ka je Egypt duk akwai wannan ana maganganu da suke a zo a yi haɗaka ta addini wannan ku bauta wannan yau gobe ku je ku taya wannan gobe ku je ku taya wannan duk wanda ya taya wani ko ya fita daga nasa mu a musulunci Allah ya sauke sai ce ina ne wa inna ma nu'minu bit tawrati allati anzala Allahu jalla wa ala abinda muke imani da shi shine at-taurat da Allah ya saukar da ita wa nu'minu bil injili alladhi anzalahu Allahu jalla wa ala mun imani da injilar da Allah madauki ya saukar ga annabi Isa amma hadha al-muharraf amma wannan wadda aka canza al-mubaddal fi alfazihi aka canza wasu abubuwa a lafazi wa fi ta'wilatihi aka canza wasu abubuwa a fassarorinsa a tawili wa ziyadatu ashiya aka ƙara abubuwa a cikinsa wa huzifa ashiya aka goge wasu abubuwa wa idkhalu tafasiril ulama'i wato ulama'ihim wa ruhbanihim fihi aka shigar da fassarorin malamansu wato malamansu su ne malaman yahudu da malaman nasara masu bauta fa hadha la nu'minu bihi wannan ba mu imani da shi bal ba mu kadai ba a cikin su yahudawan ba duka suka yadda da wannan abun ba ba duka suka yadda ba yanzu akwai wata firka wata kungiya ta yahudawa ana ce musu alqarra'un sunan su alqarra'un eh da qara'at da turanci suna nan su ma an same su da zamanin khalifofin musulunci a kasashen musulmi yahudawa ne amma ba su yadda da talmud ba ma'ana sharhohi da aka yi akan attaura ba su bal attaura da suka yadda da ita su ne wannan asfar guda biyar ga shi yahuda ne amma ba su yadda da duk ƙare-ƙaren da aka yi ai na jin ba kuma ta da kashe-kashen da muka ambata ko na old testament in ka same shi ka kasa akwai littafi na biyar na farko su ake ce ma attaura akwai kuma gaba ɗaya talatin da tara ne a protestant arba'in da shida a wurin abin catholic to wannan talatin da taran shine yahuda suka yadda da su na protestant to sun din suka kasa su kashi uku akwai wannan guda biyar su ake ce tora shine at-taura akwai kuma kutubul anbiya shine suke ce ma nabiyu'in da da hebrew language to shine littafin annabawa ya fara daga joshua shine abin nan yusha'u shine joshua to daga nan duka sai ka ji sunayen na annabawa ne annabuwa ne annabuwa ne annabuwa ne abubuwan da aka dangana musu ba wai lallai zama cewa su suka rubuta ba su aka dangana don har ta yusha'u din a cikin sa an faɗi mutuwar yusha'u to kaga wa ya faɗi wannan yusha'u ne ya faɗi yusha'u ya mutu to haka zaka tafi to bayan an gama wannan nebu'en sai kuma aka shiga ketubem kitabat shine the writings shine rubuce-rubuce to shine kuma tarihi na wane da wane da waye duk suka har hado irin waɗannan to a cikin 39 nan kun ga ai waɗannan qarra'un gaba ɗaya ba su yarda da su ba banda guda biyar na farko kuma yahudawa ne su waɗannan yahudawan wasu talmudiyun waɗanda suka yarda da sharhin da talmud suna yi inkari ga waɗannan suna musu sharhi har sun kakkashe da yawa a cikin su faɗa a tsakaninsu da kisa da ƙona gidaje duk an yi waɗannan duka saboda wannan bambance-bambance akwai kuma wasu da sun yadda akwai samaritans kuna ji ana cewa samaritans yawwa su ne asamiriyun da larabci to su kuma a abin nan a lebanon aka same su su ma wata ƙungiya ce da ɗaɗɗiya su kuma sun yadda da old testament gaba ɗaya ba su yadda da talmud ba don haka haka suke da saɓani mai yawa tsakaninsu an yi yaƙe-yaƙe an yi kashe-kashe kuma daulolin sarakunan rumawa su ma sun yi nasu a ciki an shigar da wasu abubuwa su ma hellenistic dauloli na alexandria su ma sun shigar da abubuwan su aka dai cakudin da ke cikin wannan addinin ba abin da zai burge ka bane har a ce ka ne tafi neman wani abu a cikin sa Allah dai kyauta mu karasa sai ce wa amma hadha al-muharraf al-mubaddal fi alfazihi wa fi ta'wilatihi wa ziyadati ashiya wa hudifa ashiya wa idkhali tafasir al-ulama ulama'ihim wa ruhbanihim fihi fa hadha la nu'minu bihi فيكون الإيمان حينئذ دون هكا إيماني بكتب الله إيمانا بما أنزل الله جل وعلا sai zama imaninmu shi ne imani ne da abin da Allah ya saukar yau imanan ya kamata domin khabaru kana ne fa yakunu al-imanu hina idhin bi kutubillahi sai ya zama kenan abin da ake nufi da al-imanu bi kutubillahi imanan bima anzalallahu jalla wa ala وأما هذا الذي دخله التحريف والتبديل فلا نؤمن به أما wannan da aka cancanta din to ba mai imani da cewa su ne attaura da injila ta hakika ba to sai yanzu muka dawo kan siyakin littafin فضل الإسلام ما ليس مراد إمام الدعوة رحمه الله تعالى من استدلاله بهذا الحديث abinda imamu da'awa wato malam Muhammad bin Abdulhab yake nufi da kafa hujja da wannan hadisi anna hadhihi taurata shine cewa wannan at-taura din aslaha kalamullahi jalla wa ala asalinta zancen Allah ne tun asalin na farko din lakin lamma waqa'a fi hatta harifu amma tunda dai daga baya an jirkita ta an canza والتبديل أن مسن أبوبوا والتغيير أن تنتنزا وكنا مستغنين بالكتاب والسنة موكو من وداتد القرآن دا سنة وجن من شريعة دا قسكية فإن النظر فيها لا يحل تو بنتكي أتكي وانا دا تكي هننسو لا يحل بحال التبع بل يحرم حرام an gane to wannan shine dalilin ma asalin kawo wannan hadisi na sayyidina Umar cewa an ganshi da atura idza kana hadha fi kitabin asluhu min indillahi jalla wa ala in wannan shine matsayin malamai dangane da wani littafi wanda asluhu asalinsa min indillah ya zo ne daga Allah fa kaifa idan al'amru to yaya lamarin zai zama bin nisbati ila kutubi natajatha nasajat na hani asalin bugun kowanne malam ya gyara nasajat ha uqulul bashar daga nasij sakawa ba na tajat ha bane nasajat ha shi mana haka ya faɗi mai rubutun sai rubuta na tajat ha idan lafazin intaji zai amfani da shi zai ce an tajat ha yau daga an taja yuntiju intajan fi fi'ili ruba'i ne ba zai sa sulasi wannan ba domin shi wannan lazimi ne nataja nataja min zalika kaza ko yawa in wannan shine hukuncin littafin da an taba saukar da shi a baya kuma na gaske ne an ce maka yanzu haramun ne kai bincike a cikinsa saboda an cancanza shi to fa kaifa idan al'amuru to ya lamarin zai zama ma'ana kamar ka ce ballantana kuma in muka zo muna magana bin nisbati ila kutubin dangane da wasu littattafan an tajaha uqulul bashar ko nasajatha uqulul bashar wanda hankulan dan adam ne ma ya sassaƙa su shine nasajatha yawa uqulul bashar shi ya fito da su wa kutubin khattatha anamilu man lam yahtadi bi hadiyil kitabi was sunna da kuma wasu littattafan da ya tsun waɗanda ba su shiryu da shiryar alkur'ani da sunna ba su ne suka rubuta su ya za a yi yadda da waɗannan nan kuma yana so ya shigo da wani abu ne kuma gaskiya ne yanzu zancen da muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya gani a hannun a hannun sayyidina Umar at-Taurat at-taura mecece littafi wanda Allah ya saukar da at-taura ga annabi Musa amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kuma ya yarda da abin da Allah ya gaya masa a Qur'ani cewa sun canza yuharrifuna al-kalima an mawadi'i yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i Allah ya gaya masa wannan kuma ya yarda don haka ashe ya san at-taurar da zai gani a zamaninsa to jirkitacciya ce tunda ya ganta ko wani abu nata a hannun sayyidina Umar sai ya fushi kuma ya faɗi waccan magana da muka tattauna to in wannan shine matsayi dangane da littafin da ma an taɓa saukar da original ɗinsa ina ga littafan da asalinsu dama ba daga Allah suke ba tun asali shine irin littafan philosophy ga shi ya kawo misalansu yawwa ya ce min kutubil falsafati kamar littafan falsafa wa kutubil tasawufi da littafan sufaye wa kutubin zandaka da littafan zandaka da a cikinsu za a zagi Allah a zagi manzan Allah a fifita wani shehi da wani waliyi akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a tilasta wa manzan Allah sai ya bi wani shehi duk an faɗi waɗannan abubuwan da baki wasu kuma suna nan a rubuce wasu suna nan a rubuce wa kutubil aqwalil mukhtalifati da littafan dai maganganu daban-daban allati farraqat hadhihi al ummata waɗanda suka rarraba wannan al'umma ta mu ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ba za a ce su ma haramun ne a kalle su ba min alkutubi lati daga irin littattafan da qad yusammunaha waɗanda suke kiransu kutubal falsafa littafan falsafa wa kutubal mantiki da littafan logic shine mantiki wa kutuba ilmi kalam da littafan ilmul kalam wa kutuba tasawuf da littafan sufanci wa kutubal ahwali war rasail da kuma littafan ahwal wato halayen da ake shiga matakai matakai na sufanci na wato rudanin da suke ambatawa na irin abubuwan da suke shiga cikin su na kashafi da menene da sauransu war rasail da kuma rubuce rubuce irin wannan da suke rubutawa in waɗancan ba su halatta ba yaya waɗannan za su halatta to ina ga dole mu tsaya anan zancen yana da alaka da wannan inda za mu tashi yanzu dai a dunkule mun gama zancen attaura da injila da sauransu saboda abin da ya sa buɗaɗawa dama a kai shine wannan hadisi na ganin ɓangaren attaura a hannun annabi a hannun wato sayyidina umar wanda manzon allah sallallahu alaihi ya gani da kuma irin abin da ya ambata yanzu abin da za a gina a bayan wannan shine tunda babin namu na mai magana akan wajibcin a wadatu da qur'ani da sunna sun ishe mu addini don haka ashe kenan in littafin da Allah ya taɓa saukar da shi a baya amma aka caccanza shi yanzu haramun ne ka karanta to ballantana littafin da dama Allah bai saukar da shi ba hankalin ɗan adam ne ya zauna ya tsatsara shi ya rubuta abinda kuma ya fita daga hanya ya raba kan al'umma ya nesanta mutane daga aƙida ta ƙwarai wannan shine min babi aula cewa shi ma kar a karanta shi an fahimci abin to za mu zo mu tattauna yanzu a zaman mu na gaba hukuncin karanta littattafan bidi'a shi ma zai zo ciki yanzu insha Allah Allah ya samu dace barakallahu fikum yassara Allah amrakum wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk